تهديه ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وسفيه وخيرته من خلقه صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ashirin da takwas ga watan rabi'u sani shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai hijiriya wanda ya dace da ashirin daidai ga watan goma shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya a yau insha Allah ta'ala za mu tashi a farkon suratul ahzab darasi na ɗaya a wannan masallaci na Sheikh Jafar Mahmud Adam rahimahullah da ke sabuwar gandu a yau dan uwa alarama Abu Katada ba shi da lafiya yana fama da mura mai tsanani a mai addu'a muna tare da Hamdan insha Allah Suratul Azab sura ce 'yar Madina tana da ayoyi saba'in da uku ta tattauna ne akan aljanibu tashri'i janibi na bayanin shari'a li hayatil ummatil islamiyya ga rayuwar al'umma musulmi mana Allah ya shar'anta musulmi yanda za su rayu a haske ko a doron shari'ar Allah ɗin kamar yadda sha'anin surori ne duka 'yan madina surar lazab ta tattauna akan sha'anin rayuwar musulmi a dunkule da kuma a keɓance ko kuma a ce a faɗi a yalwace Surar Azab ta yi magana akan harkar iyali, zamantakewa da iyali, ta nuna mutane yaya mutum zai iya rayuwa da iyalinsa don ya samu a saadatu abadiyya, rabauta na har abada. Surar Azab ta rushe wasu aƙidu da wasu tunaninnuka da al'adu wanda aka gada. kamar irin tabanni abin da ake nufi da tabanni shine mutum ya mai da ɗan wani nasa alhali ba nashi ba ne kawai ɗa na wani ne kawai sai ka ce a rinka kiransa da sunanka alhali ba kai ka haife shi ba wannan a jahiliya aka yi shi amma surat azab ta lalata abun ta ce a daina da zihari mutum ya kwatanta matarsa da uwarsa sannan da tunanin cewa ɗan adam yana iya mallakar zuciya guda biyu zuciya biyu kuma yana aiki da ita at the same time ta yi fada aka yi ta nuna bai zai yi ba kamar yadda ta rushe dukkan abubuwa na rayuwar jahiliya da tatsuniyoyi na banza da kurafatu da wahami wanda ke yaduwa a cikin mutane da camfe-camfe duk ta yani a kai ita suratul azab tana da manya-manyan sims ko topics wani babban jaka da take dauke da shi na sako abu na farko akwai fadakarwa nusantarwa akan laduba na musulunci abu na biyu akwai hukunce-hukunce al'akam wata shari'atul islamiyya hukunce-hukunce da shari'o'i da bayanin shari'a ta musulunci ko a tashri'atul ilahiyya sannan a ƙarshe surar ta yi bayani akan yakin ahzab shi yasa ma aka cewa surar suratul ahzab da kuma ghazwatu bani quraiza wanda duk zamu zo mu karanta insha Allah um, akwai ladabai ladabai da aka koya mana a shari'a na zamantakewa kamar ladabin walima ladabi na asatur wal hijab saka sutura da lullube jiki da adamu tabarruj rashin fita sake ba kaidi na mata ba rufe jiki ba kulawa da dokokin Allah da ladabbai na mu'amala da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da girmama annabi sallallahu alaihi wa sallam da wani wannan cikin al'adabul ijtima'iyya sannan cikin hukunce-hukunce na shari'a ta yi mana magana akan hukuncin zihari da tabanni game da na muku bayani da kuma gado da kuma hukuncin mutum ya auri wato ɗansa wato ɗansa na tabanni ɗin nan in ya saki matarsa za ka iya aura? ɗanka da ka ce ɗanka ne ba ɗanka ba ya auri mace ka sake za ka aura? da kuma adadin matan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama me yasa annabi ya auri mace sama da ɗaya biyu uku hudu biyar har goma sha uku duk za mu tattauna a kai insha Allah. da salatin annabi sallallahu alaihi wasallam da hukuncin hijabi na shari'a duk a cikin surar da kuma al'amura da suke da alaka da al'amura na da'awa a rayuwa abubuwa da suka shafi addawa al-islamiyya da kuma walima da kai sauransu sura ta yi magana akan yakin khandak shine ake ce da shi yakin gwalalo ko yakin ahzab ta yi bayani sosai taswir daƙiƙ a kan yaƙin azab wanda kamar kaga ana karanta maka kamar kaga yanzu ake yin yaƙin kuma ta yi bayani akan halin munafukai ta tona asirin munafukai ita surat azab kuma ta tsoratar akan kaidin munafukai da bin hanyar su da irin ɗabi'a su na taɓar da musulmi da mai da su waya suratul azab ta tsawaita bayani akan munafukai a farko farko haka kuma a ƙarshen ta duk ta yi bayani akan munafukai kai har sai da suratul azab bata bar wa munafuki wata sutura ba ta tone asirinsu tas gaba daya kuma duk wani makircin munafukai sai da ta yi bayani da sharhin malamai suratul azab ta tunatar da muminai ni'imar Allah a kansu ta imani da ya ba su da kuma irin yadda Allah yake taimakon muminai tun a da har a yanzu kafirai sun ta yi wa muminai kaidi da makirci amma Allah ya karya su har sai da Allah ya taɓa turo mala'iku daga sama don su taimaki muminai ya kuma turo iska don ta taimaki muminai kamar yadda surar dai kuma ta yi magana akan yakin banu kuraiza da yadda yahudawa suka warware alkawari da suka yi tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam me yasa aka ce mata suratul azab saboda mushirkai ne suka hada kungiya abinda ake nufi azab kungiyoyi alhizbu kungiya al-ahzab kungiyoyi to mushirkai ne a lokacin annabi suka hada kungiyoyi suka hada kai da baki ɗayan suka dunkule suka fuskanci annabi da musulmi don su yaƙe su kafiran makka suka haɗu da da gatfan da banu quraiza da aubashul arab duk suka ce za su yaƙi musulmi a wannan lokaci amma aham aham shai Allah ya taimaki musulmai muminai ya juyar da kaidin waɗannan kafirai kuma wa kafin lahul mu'minin al-qital Allah ya taimaki annabi ya karfafe shi ya turo masa mala'iku ya turo da iska kamar yadda mu karanta ta kori kafiran nan ta yi gace-gace da su duka wannan agaji ne da tallafi da Allah tabaraka ta'ala yayi ma masu imani dangane da wannan addini da kuma gata da yi musu bismillah malam
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا
Allah madaukakin sarki ya bude wannan sura da kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana magana da annabi tun daga aya ta farko zuwa aya ta 20 ba dan komai ba saboda sakukuka da Allah tabaraka ta'ala yake so ya isar yana magana da annabi amma yana magana da wannan al'umma din ita wannan ya ayyuhan nabiyyu taqillah ana nufin ya kai wannan annabi ka ji tsoron Allah ya ayyuhan nabiyyu taqillah wannan imam ibn kasir yace hada tanbihun bil a'la ala al ajna daga sama Allah yake fadakarwa na kasa yaji ma'ana Allah ne a sama annabi yana kasa da Allah Allah tabaaraka ta'ala ya umarci manzan Allah da wannan lafazi ya ayyuhan nabiyyu taqillah idan har annabi za a ce ya ji tsoron Allah to ni da kai ba fa min dunin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama bi tariqil aula shi yafi dacewa wanda ba annabi ba wa ahra طلق ابن حبيب كيتوا التقوى أن تعمل بضاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله كي أيكي إتتقوى كي أيكي ديو الله داء أبس حسكي دقى الله كما كان نيما لادا نا الله وأن تترك مأسية الله كدين سابان الله على نور من الله da haske daga Ubangiji makafata azabillah kana jin tsoron azabar Allah. Da ka Allah ce ya kai annabi ka ji tsoron Allah, kamar saƙo ne aka ce ya ku jama'a ku ji tsoron Allah. Saƙo na biyu, wala tuti'il kafiri na wani munafiqin kar ka yi da'a wa kafirai, kar ka bi su, kamar cewa ake kai musulmi kar ka yi da'a wa kafirai kar ka bi su. والمنافقين da munafikai la tasma minhum karka ji daga gare su wala tastashirahum karka ma nemi shawara su Allah ya hana annabi yayin kafirai da munafikai yayin shawara da su kuna jin sakon gawa kafiri inna Allah kana aliman hakima lalle Allah ya kasance aliman mai ilimi ne hakiman ko mai hikima wa huwa haqqu an tuttaba awamirahu wa tuti'a an tattabi awamirahu wa tuti'a Allah shi yafi cancantan ka bi umarninsa kuma kai masa da'a Allah shine masani bi awaqibil umur al'amura karshen al'amura duka Allah shi ya sani mai hikima fi aqwalihi wa af'alihi a cikin maganganunsa da kuma ayyukansa shi yasa yace wattabi' ma yuha ilayka min rabbik kabi abinda aka yi wahayi zuwa gare ka daga ubangijinka min qur'anin wa sunna ibn kasir yace abinda aka yi maka wahayi qur'ani da sunna qur'ani da hadisi kaga ashe qur'ani wahayi ne hadisi ma wahayi wanda ya karyata hadisi ya karyata alqur'ani wanda ya karyata qur'ani ya karyata hadisi tare suke daka wattabi ma yuha ilaik ka bi abin da aka yi wahayi a gare ka wannan umarnin na ka bi ma yuha ilaika kamar yadda Allah ya yi wahayi na alqur'ani ga annabi to haka kuma ya yi wahayi na sunna hadisi ga annabi wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha allamahu shadidul quwa dhu mirratin fastawa ai qur'anin ma allamahu shadidul quwa ne dhu mirratin fastawa dan haka baya magana akan san zuciya baya magana akan ra'ayi in dai annabi zai bude baki ya magana to daga Allah ne wannan taskiya ne ubangiji ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga batun ma a ce ba za a yi aiki da hadisin sa ba kaga ya bata ne wannan jahilci ne da rashin ilimi wa tawakkal ala Allah ka dogara ga Allah fi jami'i umurika wa ahwalik a cikin al'amuranka duka da halayenka duka wa kafa billahi wakila kuma lallai Allah tabaraka ta'ala shine wakili ya isa ya zama wakili wa kafa bihi wakilan liman tawakkala alaihi Allah ya isa ya zama wakili ga duk wanda ya dogara gare shi tabaraka ta'ala wa ana wa ilaihi ya kuma koma zuwa gare shi wannan aya ta ya ayyuhan nabiyyu taqillaha wala tudhil kafirin wal munafiqin ai ta sauka ne akan Abu Sufyan ibn Harb da Ikirma ibn Abi Jahl da Abil A'war ibn Sufyan as-Sulami waɗannan mutane guda uku Abu Sufyan Ikirma Abil A'war ibn Sufyan sulami suna manya-manyan kafirai shi sa Allah ce wala tuti'il kafirina wal munafiqin sai suka zo Madina da suka zo sai suka sauka a wajen dan uwansu munafiki Abdullahi ibn Ubay ibn Salul ka gani ka gani ko ka gani ka ga munafiki ko kafirai ne ba da suka zo madina sai suka sauka gidan abdullahi dan ubayu dan salulu wani abin ya faru ne bayan yakin ohot um, annabi ya ba su aminci su zo su yi magana da shi malam saboda karfin musulunci a wannan lokacin malam da izzarsa wallahi ba su isa su zo gurin annabi ce za su yi magana da shi ba sai sun nemi izini sai annabi ya ba su iko sai sun yi aiki don Allah a gaya wa Muhammadu muna so za mu yi magana da shi annabi ya ce a gaya wa musulmi kar a taɓa su saboda abokanan faɗa ne inda ba don annabi ya kafa doka a kansu ba da sai dai su zama nama a lokacin abu sufiyan bai musulunta ba annabi ya ce na ba ku aminci ku zo za mu yi magana da ku da suka zo za su tafi sai abdullahi ibn sa'ad ibn abi sarh da tu'ma ibn ubayrik suka raka su gurin annabi sallallahu alaihi wasallam da suka zo wajen annabi ashe umar yana gefe sayyidina wa umaru yana gefe ayoyi an yaji baki za su ina zai yi nisa ya ce ya rasulullah a yi zancen nan muna nan gefe muna jin me za su faɗa suka tarar da sayyidina umar a tare da shi wallahi malam ashe wai doka suka kawo annabi shi fa wannan shugaban munafikan fa sahun gaba fa yake zuwa ya zauna tare da annabi kaga munafurci ko abdullahi dan ubay dan salu in aka yi azhar ko magariba yana sahun gaba amma abin mamaki kafiran makka sun zo za su sauka a madina suka sauka a ina a gidansa to duk inda munafuki yake mala yana ba wa kafirai kariya kuma yana taimakon su haka suke suna kokarin su koye kar a gane su karbi kudin su su ba su masauki su musu komai su shuna ku gare su gobe kuma an muku barna su ne na farkon yin ku jaje ashe doka suka kafa annabi suka ce urfut zikra alihatina ka daina ambatan allolin mu ta ji ko haka abin yake duk wanda ka bada gaskiya sai ya ce ka zagi nasa ba haka ake yi ba a daina zagin waliyanmu a daina zagin shi waye kira wani wali ya dura mai ashar waye kira shi ya zage shi an yi bayanin gaskiya ne kawai da haka ka daina kiran allolinmu suka ce in baka gane ba su ne lata da uzza da manata tun da ka zo kana cewa a bauta Allah shi kaɗai a daina bauta musu to waɗannan kuma su ne abin bautan shi kuma annabi ya ce a daina bauta wa lata a daina bauta wa uzza a daina bauta wa manata as-salisatul ukhra a bauta wa Allah shi kaɗai suka ce ka daina suka ce ga doka ta biyu kuma muna gaya maka ka rinka gaya wa mutane cewa duk wanda ya bauta wa wannan lata da wanzu da manata za su cece shi ya ce to karka yi kuma ga abin da za ka mana ka jire ni karka ambaci allolinmu kuma ka gaya mutane in an bauta musu za su yi ceto kenan ya musu dawa idan ka mana haka za mu kyale ka da kai da ubangijin naka ba ka ce kai kana da Allah ba to mu ka bar mana namu allolin wannan magana da suka gaya manzon Allah ya bata masa rai ya ji kunci bai ji daɗi ba Umar yana gefe ya ce ya Rasulullah ya manzon Allah idan lana fi qitalihim ka ba mu izini yanzu yanzu mu yaƙi waɗannan mutane in ji wa in ji Umar baya iya ɗaukar reni a ina Umar kenan ba fa da shi ake magana ba kurin yana jin magana kwafa yake yana cizon yatsa to da yake ba za su iya yin abu ba sai annabi ya bada izini a gaban su malam ba su tafi ba Umar ya ce ya manzan Allah idan lana kai mana izini fi qitalin zamu yaki mutanen nan ko idan lana fi qatlihim riwaya aka ce ba mu izini mu kakkashe su yanzu kafin su bar nan gurin kai Umar akwai yaji kai citta ma ba yaji ba ka ba mu izini ba za su bar wurin nan ba sai mun kashe su duka sai manzo Allah ya ce ya ya Umar inni qad a'taytuhum al-aman kai na yi alƙawari na ba su aminci ni nace su zo ba za a taba su ba kai hakuri Umar ransa ya ɓaci ya ji ba daɗi ya kalle su ya ce ukhruju fi la'natillahi wa ghadabi ku fita tsinannun Allah wanda Allah ya fushi da ku tafi tafi tunda annabi ya hana ya kashe su tunda annabi kai Umar malam bai da tsoro malam waɗannan fa manyan kafiran kenan waɗannan mutanen Abu Sufyan Ikrima ibn Abi Jahl Abil Awar ai ba sa tabuwa Umar ya ce ku tashi ku tafi Allah ya tsine muku la'anannu kuma kuna cikin fushin Allah manzo Allah kuma ya dada ƙara Umar haƙuri da ƙarfi ya ce ya Umar ka tabbatar sun fita daga Madina waɗannan mutane kar su kwana yau a garin nan ya ce ya Umar ukhrijhum min al-Madina ka fitar da su daga Madina su ba muri saboda musulunci na da ƙarfi a lokaci sun isa su kwana wallahi ba sai tsawa kurin sai Allah ya saukar da wannan aya ya ayyuhan nabiyyu taqilla wala tuti'il kafirin wal munafiqin wa da'adahum wa tawakkal 'ala Allah karbu da cutar wasu wa da'adahum ba abin da za su iya maka wa tawakkal 'ala Allah ka dogara ga Allah umar ya ce an gama ya raka su ya ce ku fita ransa ba ce ina ma an ba shi dama abinda ake nufi dum ala taqwa ya muhammadu ka dogara ka dawama akan taqwa kar ka batta kai ma din bawa ka dogara akan taqwa da aka ce ittaqillaha kar ka yadda ka batta gawa malamai suka ce imamul bagawi ya ce wal khitabu ma'an nabi wal muradu bihi al'umma kaman da annabi ake magana amma al'ummarsa ake nufi haka yazo a cikin al-bahr al-muhit na Abu Hayyan da Zadul Masir Imam Dahak yace ittaqillaha wa la tanqudil ahad alladhi bainaka wa bainahum duk da wannan magana da suka yi maka ya Muhammadu ka ji tsoron Allah kar ka warware alƙawarin da ke tsakaninka da su kai dai sai dai in su suka warware wala tutil kafirina kar kai da'a ga mutanen Makka sune waɗannan ba Sufyan da Ikirma da Abu Awwa wal munafiqina cikin mutanen Madina Abdullahi ibn Ubay ibn Salul da Abdullahi ibn Sa'ad da Tu'mah duka inna Allah kana aliman hakima lalle Allah mai ilimi ne kuma mai hikima ne tabaraka wa ta'ala Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya umarce shi da ya bi shi ya bi abin da aka yi mai wahayi ya riko da sakon da Allah tabaraka wa ta'ala ya turo masa kada ya ja da baya dan haka wannan sako na wala tuti'il kafirin wal munafiqin kar kai da'a wa kafirai kar kai da'a wa munafikai wannan ya shafi annabi kuma ya shafi sauran mutane gabaki daya tunda ana magana ne da annabi kuma sako ne ake wato isarwa a da sauran al'umma to bari mu ji sako na biyu kun ji budewar surar azab ko to sai na biyu mai Allah ya ci harama
ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل
Allah tabaraka wa ta'ala ya isar da wani sako a nan a shi ma wannan ayat ta sauka ne akan wani mutum da ake ce da shi abi ma'amar jamil ibn ma'amar al-fihiriyu mutum ne mai wayo shi wannan abi ma'amar jamil ma'amar jamil ibn ma'amar yana da wayo haziki ne duk abin da ya ji rike shi yake gam wato yana da bala'in karfin hadda da rike abu shi abin ma'amar shawa suka ga haddatasa ta wuce duk yadda ake tsammani suka ce kai gaskiya abu ma'amar yana da yana da zuciya ne guda biyu lahu kalbani wannan haddar da yake yi zuciyarsa ba ɗaya ba ne zuciya biyu ne kuma daman ashe yana gaya mutane ni fa da kuka ga haddata daban to ni zuciya ta biyu ne wannan shine ra'ayin waɗanda suke cewa haddace abu da zuciya ake haddace ba da ƙwaƙwalwa ba bal huwa ayatun bayyanatun fi sudurin ladina utul ilm a cikin kiraza a cikin kirji ayoyi ne bayyanannu suna cikin kirjin waɗanda Allah ya bawa ilimi kenan hadda da zuciya ake haddace wannan kauli ne daga cikin maganganun malamai ba da kwakwalwa ba in ji wasu wasu kuma suka ce da kwakwalwa don haka shi ka ce yana da zuciya ne guda biyu ya ce yana da zuciya guda biyu na lallahi labarin bai da daɗi kama baya da zamu zagin annabi da yake cewa yana da zuciya guda biyu ya ce inna li kalbai ne a aqilu bi kulli wahidin min huma afdal min akli muhammad waliyadu billah kaburat kalimatan takhruju min fihi Allah ya la'ance shi ya ce yana da zuciya guda biyu duk zuciya ɗaya da yake ɗaya da yake hankaltan abu hankali guda biyu ko zuciya guda biyu kowace guda ɗaya ta fita muhammadu ya zagi annabi Allah da ikonsa lokacin da aka je yakin badar Allah ya sa aka cikin wanda aka raunana aka illata aka musu kace-kace aka yaƙa akwai abu mamar an sassare shi tsautsayi ya ɗebe shi ya fita yakin badar saboda bala'in kiyayya ga annabi muhammadu ya ce bari ya je badar yaki muhammadu ya gama zagin annabi a makka yana cewa wai ya fi annabi kwakwalwa ya fi annabi tunani ya fi annabi kaza ya tafi yaƙi cikin wanda za a daka a illata a sassara akwai wannan abu ma'amar jamil ibn ma'amar ana haka sai gashi abu sufyan ya haɗu da shi ya gudu an sassare shi takalminsa ɗaya a ƙafarsa ɗaya kuma a hannunsa wallahi tallahi abu sufyan ya ce ya ba ma'amar mahalun nas abu mamar mai halin mutane yaya ake ciki ya ce ai zancen ba daɗi duwan kakashe mutane abu su ya ce fama laka ihda na alaika fi yadik al'ukura wal'uku fi yadik wal'ukura fi rijinik yaya na ganka takalmi ɗaya a hannu ɗaya a ƙafa ai kaga duk wanda ya kaga takalmi ɗaya a hannu ɗaya a ƙafa yana cikin bala'i ya ce wallahi abu sufyan ni ai ban ma san cewa ɗaya takalmi na yana hannuna ba ni na ɗauka gaba ɗaya suna kafata ya ce wallahi ma sha'artu illa annahu ma fi rijini sai ƙuraisha suka ce gaskiya wannan yana nuna da yana da zuciya biyu ai da bai kamata ya manta takalmi takalmi takalminsa ya sa a hannunsa bai san ya sa ba suka ce yau da yana da zuciya biyu ko hankali biyu ai da ya zai raba takalminsa gida biyu kuma bai sani ba to wannan maganar haka malaman tafsiri suke kawo ta a cikin asbabun nuzul a mai baharul muhit abu hayyan ya kawo ta mizadul masir shi ma ya kawo isar wahidi shi ma kawo ce asbabun nuzul amma shi ya kawo bidun isnad to haka dai suke faɗa dalilin saukar wannan ayar da malam ya karanta mana ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi Allah bai taba hadawa mutum daya zuciya biyu a cikin cikinsa ba bai taba yi ba wannan Allah bai taɓa wannan ba wasu malamai suka ce wannan aya a Allah tabaraka wata'ala yana bayani ne kamar shimfiɗa ne qabla al-maqsudil ma'anawi kafin ya faɗi abin da ake nufi yayi bayani akan amran ma'rufan hissiyan abinda aka sani a zahiri ibn kasir yace ba yanda za a yi ba wani dan adam da ya taba sani kuma iyarda cewa wai mutum yana da zuciya biyu ba kenan Allah ya tabbatar da wani abu ne da mutane daman sun san shi abu na biyu ayat tana magana akan masu zihari mutumin da yake kwatanta matarsa da uwarsa ko uwarsa da matarsa ba yadda za a yi wannan abu guda biyu su haɗu matarsa ta zama uwarsa ko uwarsa ta zama matarsa ba zai yi ba wannan abin da masu zihari suke yi kamar mutum ya ce an cika zahari ummi ya kalli matarsa ya ce ke kamar gadon bayan mahaifiyata ana nufin uwarsa ce a'a haka kuma abu na uku duk wanda ya yi da'awar wani ɗan da ba nasa ba ya kawo shi gidansa hankaka mai da ɗan wani naka ka kawo ɗan wani ka da shi naka to shi ma ka ce ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfihi da zai taɓa yiwa wancan uban ya haife shi kai kuma kai ma ka zo ka haife shi ba da zai taɓa yiwa ba ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم matanku da kuke yin jihari da su Allah bai taba sanya su zama iyayenku ba ba ginda za a yi matarka ta zama uwarka abinda ka ce matarka bayanta kamar gadon bayan uwarka ba haka bane ƙarya ne wa innahum la yaquluna munkaran min alqawli wa zura kamar yadda Allah ya ce a wata ayar ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illa allai waladnahum wa innahum la yaquluna munkaran min alqawli wa zura وما جعل أدعياءكم أبناءكم أدعياء ‘ya'yan da kuke da'awar cewa naku ne, kamar yadda na gaya muku mutum ne zai je da kuɗa wanda ba nasa ba, a ɗan yarsa, a ɗan ƙanwarsa, a ɗan kawunsa, a ɗan abokinsa, saboda tsabar yana son shi, sai ya ce ɗansa ne. Wannan haram ne da a jahiliya ake amma a musulunci haramun ne har ma wani ya kai yaron ya kai shi makaranta ya ce a sa masa suna iri ɗaya da na 'ya'yan da ya haifa wai shi baya nuna bambanci wai gani yayi hakan burgewa yayi jahilci jahiliya ce wannan ba ka ɗauko ɗan da ba kai ka haife shi ba ka kai shi makaranta ka sa masa sunansa da sunanka alhali ba kai ne ubansa ba ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم manzo Allah ce man du'iya ila ghairi abi duk wanda aka kira shi ba da sunan ubansa ba kowaye aka jefar da sunan ubanka aka kira ka da sunan wani sunan babanka wane aka tsallake aka kiyasa sunan babanka saboda babanka ko mahaukaci ne ko babanka talaka ne ko babanka miskini ne ko babanka kaza ne ko babanka kaza ne saboda an raina babanka aka sa maka sunan wani saboda ya fi shahara ko ya fi ɗaukaka ya ce duk wanda ya yi wannan yana sane to ya tabawwa maka'adahu minan nari ya nemi wurin zamansa a gidan wutar jahannama tun kafin ya mutu kuna ganewa ba a kiran wani da sunan da ba na ubansa ba duk wanda ya ɗauki ɗansa ya kai gidan wani in za a kai shi firamare ko makaranta to a kira shi da sunan baba ko da kansu ɗaya ko da a gida ɗaya suke kwana ko na makamancin wani wani bawan Allah ya taɓa kawo ɗansa makaranta ya kai shi wurin hidimarsa wannan fa sai ga yaran ba iri ɗaya bane ce kai fa wai babanka sai uban ya ce a ni ne ubansa sa mai suna ya ce a a ya ce ranka ya daɗe in dai ba kai ka haife shi ba kamar ya sa mai suna babansa ya ce malam ba a nuna bambanci a gidana ba a nuna bambanci karka yadda ka nuna mun wannan haka suka taso a gidana da ka duk yayana ne kurin sa musu sunana sai da masana haka ya rubuta sunansa amma wannan abin kafirci ne kafirci ka san kafirci haramun kafirci za mu zo mu karanta aya akai to shine yace wa ma ja'ala adiyakum kalmar adi'iyaakum jam'i ne na da'iyyu shine alwalad almutabanna min abna'il ghairi dan da aka yi tabannin sa tabanni daga ibn ne aka mai da shi ba danka ba ka mai da shi danka a dole an kaka ad-da'iyyu a larabci ana nufin almansubu ila ghairi abihi wa ma ja'ala adi'iyaakum kenan adi'iya jam'i ne na adda'iyu wani mawaƙi yake cewa da'iyul qaumi yansuru mudda'ihi li yulhiqahu bi dhin nasb as-samimi abil islam la abali siwahu idha iftakharu bi qais aw tamimi dan haka adi'iyaakum waɗanda kuke kiransu kuke da'awar kamar 'ya'yanku ne ba 'ya'yanku bane haka Allah ya ce wannan ayar nashu tabanni kenan an shafe mutum ya da'awar dan da ba nasa bai mai da shi nasa kamar yadda ake a jahiliya kamar da shi kal ibnul mauludi laka kamar dan da ka haifa mutane su kira shi da sunanka kai su kan a jahiliya fa ko gado aka zo rabawa wannan yaron kawai zai shiga layi ya ci gadon ba ubansu bane amma ya- saboda dan tabanni ne ya mai da shi dansa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya yanta zaid bin harisa ibn shirahil al-kalbi kafin a fara yi masa wahayi manzo Allah ma ya taba wannan zaid bin harisa ya yanta shi sai ya mai da shi gidansa saboda ƙaunarsa da yake yi maimakon a rinka ce da shi zai bin harisa sai ake ce da shi zai bin muhammad kun san zai bin harisa guduwa ya taho yana abin nan ya taho ya taho madina ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya dauke shi ya yanta shi a gidan annabi yake har ake ce da shi zai bin muhammad annabi ya mai da shi ɗansa wannan tun kafin wannan aya ta sauka kenan kafin ayar suratul ahzab da ta hana tabanni wa ma ja'ala adiyakum abna'akum kuma al annabi ya sanya tsakanin yan uwantaka tsakaninsa da shi da Hamza ibn Abdul Muttalib yace kai Zaidu ibn Muhammad sunanka yau kuma kai dan uwan ah, Hamza ibn Abdul Muttalib yayin da manzo Allah ya aure Zainab binti Jash da matar Zainab binti Haris Z- Z- wannan Zainab a wannan Zau- Zaid bin- bin Harisa ne ka duba ikon Allah mana wannan Zaid bin Harisa a gidan Annabi ya tashi yaron manzo Allah ne yayi manzo Allah hidima ita ma wannan Zainab din yar uwa ce yar gidan gogon Annabi ce sallallahu alaihi wa sallama akwai dangantaka annabi ya haɗa aurensu suka yi aure amma zainab tun da aka yi auren nan ba ta son zaidu bin harisa aka yi ta kawo ƙara annabi yana sulhunta su tafi gida zaidu ya kawo ƙara ya ce ya rasu lai matan nan tamun kaza ba ta so na annabi ya ce ka yi haƙuri amsik alaika zaujaka wattaqillah ka riƙe matarka ka ji tsoron Allah. Zainab te ta abubuwa na kasan idan mace ba ta son mutum malam rayuwar ba daɗi. Shi yasa karka yadda ka haɗa an ɗanka da auren yarinyar da baya son ta. Ya fi muni ma in namiji baya so ya fi muni. Kar kuma ka yadda ka haɗa ɗiyarka da namijin da ba ta so ita mace da ka san aljana haka take. in tana so tana so ba ta so kurin haƙura a nema mata wani in wanda ta kawo ba a yarda da shi ba a ajiye ta ta sha jira sai Allah ya kawo wanda aka yarda da shi wallahi ba zai ji daɗin zama da ita ba yanzu wannan abin da nake so ku gane ku duba annabi fa ya shiga cikin magana amma da yake mace ita mace ce ta nuna ƙarara ba ta son sa kurin bai mata ba shi kuma yana so ya bi umarni to matar ba ta so ya zai yi. to ka san me ya faru Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara bayan ya aure ta tunda ba ɗansa bane na cikinsa ɗan tabanni ne sai ya sake ta kurun annabi yana zaune kurun sai Allah ya masa wahayi za mu zo mu karanta a cikin suran nan kawai ya ce ya aura masa wannan zainab ɗin shi ba yake sulhu tsakaninsu shi yake ta gyara tsakanin shi yake kaza Allah kawai iya yi wahayi ya ce an aura maka ita falamma kaza zaidun min hawa tsaron zawajenaka wani zaidu shine wannan zaidu bin harisa da muke tattauna a kansa wanda da ake ce da shi zaidu bin muhammad bayan zai ya kusance ta ya sadu da ita zawwaje naka ha mun auren maka da ita akwai ja babu wani zance a karam kallon Allah ya riga ya yi ai shi yasa wata rana mata annabi suka zo suna ta abubuwa ana ta mata abin nan ana ta abubuwa wannan ta ce ita ce kaza wannan Aisha ta ita ce ita ce budurwa ita ce amarya ita ce kaza ita ce mai matsayi ita ce kaza kowa ta zo ta yi bayani Zainab ta tashi ta ce, Ya Rasulallah, ina da bayani, ta ce, Mata ku saurara. Ta ce, Dukkan ku gaba ɗaya, ka san mace malam sai haƙuri. shi yasa wani lokacin in suna faɗa a zuba ido a kalle su a more sannan a raba su zaka in in masu magana ne zaka ji bayani magana cewa fa ne a raba su ba cewa ne a bar su ba ba ku je ku yanke daidai gurin a bar su a boda tace tace wa mata annabi zawwaja kunna ahali kunna ku ba dukkan ku gaba daya iyayenku ne suka aurar da ku nani zainab kenan wannan zainab binta jahash tace wa zawwajani allah min fawqi sab'i samawat tace ni kuma a cikin matan annabi ni daga saman bakwai Allah da kansa ya daura aure na tace in akwai wata magana mai magana fa iza ar-ru'us qad ainat sai gashi kayukan mata annabi kowa ta shiru haka Nana Aisha kuma ta zo ta ce a ta ce ya Rasulullah ina da tambaya da bayani kai ne ka zo da tumakinka da awakinka za ka yi kiwo ka je deji ka tarar da kala biyu ga wancan jejin shanu da awaki da raƙuma sun shiga sun yi kiwo wancan kuma ciyawa koriya shar ba wanda ita mashiga don Allah idan ka zo ina za ka kora tumakinka da dabbobinka annabi ya ce tab inda ba a taba shiga ba da na aisha ta ce sai an jima haza wasala abin yana faɗi to yayin da yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya auren masa da wannan wannan baiwar Allah ita ce waye ita ce Zainab wallahi malam sai munafukan nan da muke magana a kansu suka fara yada zance ai an yi abun kunya an yi abun kunya suka fara faɗa cewa ai ta zawaje Muhammad imra'atu ibnihi wai huwa yanha zalika yau ga Muhammad ya auri matar ɗansa kuma shi yake hana kar ayyaka sai Allah ya ce وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم ‘ya'yan da kuke cewa ‘ya'yanku ne kuke tabanni ba ‘ya'yanku ba ne, wannan maganganu ne na bakinku, la haƙiƙata lahu. Don haka da ake cewa Zaidu bin Muhammad ba ɗan Muhammadu ba ne, ballantana a ce Muhammadu ya faɗi magana ya daɗa canja ta. Sam ba ɗan Muhammad ba ne. Wannan iddi'a'u nasab ne, la haƙiƙata lahu, wallahu ya ƙulul haƙ, Allah shi ne ke faɗan daidai wa ko ya hadis sabil, kuma Allah shi ne mai shiryarwa zuwa ga hanya. Ka karanta? Ka karanta? Sabon kamu, karanta? Ma ja'alallahu li rajulin
ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أماتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم وأقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله نعم من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا نعم كان ذلك في الكتاب مسطورا sai me kuma وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم نعم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم الله أكبر وأعد للكافرين عذابا أليما أها يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم نعم فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا نعم إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم نعم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا نعم ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة نعم إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها نعم وما تلبثوا بها إلا يسيرا barakallahu fi wallahi kamar mu ci gaba da fassara amma ba lokaci insha Allah wannan kanun labarai ne sati mai zuwa da ikon Allah za mu ji mai sakon yake ciki abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu nada wanda muka yi kuskure muna neman Allah ya mana afuwa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh